إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يا قدر الأرم ومركز أهل السنة والجماعة ولا كيم ولا كركدا أبن دمغرم جمهورية الجزائر يومنا لا ربا أكو رواتنا ربيع الثاني هجرة شكرا دو لدريه دو دا أربعين دبير والديدا شي دشا تقص غواتا غوما دبو بيدا إشرين دولة yau insha Allah za mu yi darasi na talatin cikin littan siffar sallah na musallan sallam kamar kana gani a gabanka wallafar mamar nasirdina al'albani na mullah darasinmu na ƙarshe na 29 mun zo ƙarshen bayanin tahiya ta aisha radiyallahu anha wanda ita ma lafazinta كما عند أكرت التهيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أنك الزاكيات أقل شيء سابعنا عمر ودى مالكية سكالوكا المهم دينا أبن ديك سويكاك أشين عائشة تناتيو السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله a nan abinda kenan dai waɗannan tayoyi da ya kawo sigogi wajen iri daban wajen shidda wanda kowace kai an ce kayi tahiya kuma tahiya duk waɗannan sun tabbata daga waɗannan wanda aka dangana zuwa gare su zuwa ga wani mas'ud ne zuwa ga Abu Ash'ari zuwa ga Ibn Abbas zuwa ga Umar ne zuwa ga Aisha ne duka dai kowanne ban tahiya da aka jero kowace ta tabbata zuwa gare su yanzu magana a nan kurin cewa a waɗannan tahiyoyi wannan sigogi in magana ce ta hi ta afadaliya a wajen malaman hadisi an tabbatar ta hiyar bin mas'ud ita ta yi inganci cikin dukkan lafazin tahiya dalilin hanyar ruwayoyin kuma da cewa almajai bin mas'ud ba su sami saɓani ba wajen kawo labarin da gare shi saɓanin sauran hanyoyi aka fi saɓanin alfazu amma in shahara ce ta umar ta shahara na ce da ya yi ta a kan mimbari cikin sahabbai da tabiya ya yi ta sai ta shahara amma ɓangaren ƙarfi inganci ta ibin masauci ta atahiyatu tsaye ba ta salawatu lillah zuwa kashe muka biya ne wancan baya ga ta rubuce nan yarinyar da ta aisha radiyal anha ita kanga ita kullum an ce abin da yake karkarin magana ta ta ibn mas'ud wanda aka samu canji ko sabanin lafazin assalamu alayka ayyuhan nabi wanda yace muna faɗin haka manzo Allah yana raye lokacin da Allah ya karbe shi sai muka ce assalamu ala nabi wannan cewa ba da ka bane ba haka ne sahabbai suke kuma ce abin da ya ƙara ƙarin haka aisha radiyallahu anha ita inda take koyi tahiyya ma in ta zo kurin da mun ba magana salamu alayka kurin tana karantawa tana koya mutane tahiyyata at-tahiyyatu kuma na ilayka tahiyya at-tahiyyatu tayyibatu salawatu zakiyatu lillah zuwa salamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dan ba ta kawo magana salamu alayka ba ba kawo ta kenan a kenan sahabbai sun yi wani abin tauƙifi ne kuma ba san shi ne halin sahabbai ba sa kirkira wannan shi ne magana biyu da za mu rike na lafazin tahiya kuma da magana mafi inganci sama dole mutum ya ba a ce ba shi tahiya illa a ce waccan ta yi inganci a cikin sigogin da muka karanta wannan shi ne na ga ƙarshen karatunmu na sati da ya gabata yanzu za mu tashi assalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa mawdi'uha wa siyaquha wa'an in salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wurin da ake yin shi kuma da sigogin yanda ya zo ina ga ɗan tambaya da namance maganar an zo sallah ne limaminsu ya zo sujadar ƙarshe sai ya bar sujada guda biyu ta biyu ba kuma da ya sallama kunsu-kunsu to shi ya sallama ma mutu ce a sujud a sujud a sujud da kace to liman da alama sai ya rikici zai ta ga afta subhanallah kuma ya zo kuma ya kabili abin da an samu rikici da yawa a tsarin yadda yake ƙa'ida irin wani halin aka shiga wani hali kai liman idan ka shiga halin ruhu mutum ka rikici ya tsin da yake iya bai san mai matsalai zai amince su biyu ya su ne ya bari an shi kan kamar me kai irin wannan ba matsala ba ce ba ka ce kai jama'a me makai kurin ba matsala ba ce ba ka shiga bige-bige kurin me ya kai kun su kuma bada ce maka kaza ne kaza ka bari kaza ka bari shikenan ya tashi ya tuko yara ai ba da salam annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama ma ya koma magi ya kaza tarsu da kaza za kuma kama hatta tun tun cikin ahada yake ta sallah da laili kuma ta samu matsala wani tambayi a dare guda biyu wanda ya ne ya ne ke ciki ba wani matsala kuma ko da bar kibla na kuma sai wai ba bar kibla ba kuma kibla ba ya ya ta sallah da laili shi ne hadari ka san adalai a bayan gaban nusu an ta tambaya adalai guda biyu da kasan kasan za su ijama gaskiya ka tambaye wani wani wai ya ne a wata da zamu sanar damu babu nan yake juyo ka diba ta wani yaya abin da ciki da kasan zai baka bayani ba nan yi bane ba kuma a tashi a gyara sallah a yi sujada ba da salam kenan maimakon a shiga bige bige wannan to a nan menene inda gyaran sallah za a yi a lokacin da aka shiga aka yi wannan rudon amma tasbihi inda har ya gane kudin zuwa zai yi sujada ta biyu ya taso ya yi tafiya ya sallama ya ba ta salama cikin gara sallah to amma in aka ɓata raka'a aka bar wata sujada ba wani rukun cikin akullo na abu daban kenan wannan sallah an fito da cikinta ko kamata da wannan raka daga baya a kawo zaka sabo a sake to din da dai an wuce ya Allah gyara gaba Allah gyara ne al'amsa gyara gaba kenan yanzu za mu shiga matsayin wa annabi salati a cikin sallah da wurin da ya kamata a ma annabi salati sigar da ya kamata a yi ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ala nafsihi fi tashahhud al-awwal wa ghayr annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin salati a karan kanshi ta shine annabi ma ci ma ci assalamu ala nabiyyi assalamu ala nabiyyi kuma a tahiyar farko iyayi a wata tahiya ma daban ba ne ta farko ba wasan na zalika da ummati kuma ya sunanta yin hakan yin makan shi salati a tahiyar farko da wata ya sunanta yin hakan ga al'ummar shi haitu a marahun bisalati alayhi ba'ad salamu alayhi inda musu umarni da mai salati bayan dama suna mai sallama bayan tahiya kenan nan ƙasa alban ya yi lamba hudu ya ɗan bayani kan wannan matsala ya ce faƙaɗa ƙalu sahabai ke sun ce ya rasu lalla ƙada alimna kaifa nusallimu alaik ita aiki ta shakul da akan magana cikin tahiya mun san yadda muke maka wannan sallama salati a cikin tahiyya da muke maka yanzu wani abu sabo na ya biyo bayan fadar Allah subhanahu wata'ala inna Allah mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima an ba su labari ko mashi labari Allah da mala'iku suna yin salati da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya kira ga masu imani kuma ku yi wannan salati da aminci akan shi ne sahabbai sun ji su umarni ya zo daga Allah subhanahu wata'ala an musu umarnin wa annabi salati shine asalin zawwa wannan tambaya yanzu kaifa nusalli alayka ya za mu ga wannan salatin da aka ce maka na karanta da kai sabai suke mutaba suke so karantarwa ya ake su je suka zamla ba akwai shawara kowa ya kawo irin nashi ya kawo gudunmuwar shi tambaya suka ya ake wani zai gaya maka eh ya magana wasu an samu cikin magabata sun yi salati kaza kaza duk wannan koyo ne na wancan da ya zo asali ba san ya zai asali yaya ne kuma cewa shine hanyar lahiyayya mai garanti wadda babu wani matsala a kanta an gaba wancan wanda ya zo murfu to shine tambayar ƙala ƙulu da hanta hadisun ka abin ujura tare muka tambaya sai da ya jima ya shuru ya shiga halin har muka ce da babu mai tambayar bayan da yake canzawa wajen shiga halin wahayi bayan an ɗauki mishi wahayi ne sai yake ce ƙolu ku ce kenan shi ma kanshi bai tsaya bai tsara da karan kanshi wanda ba shi haka ne kuma tuba an hawa in hu illa wahayi yuha bayan umarni ya zo ce ga abin da za ku ce zai kawo shi ga Allah musalli ala Muhammad zuwa ƙarshen fiya sai ce falam ya kusu tashahudan duna tashahud wannan salati da za su da ya koya musu shi annabi sallallahu salama bai keɓance ba tahiyya kaza za a yi a ta ɗaya ko a ta biyu kurin a tahiyya ce fa fihi dalilun ala mashru'iyati salati alayhi fi tashawwud awwal aidan da haka wannan shine dalili na shar'anta wa manzon Allah salati a ta a tahiyya ta farko da shi bai ce ba a ta biyu ko a ta ɗaya kuna a tsaye ya kai magana ko mazhabin imam shafi'i kama nasa alaihi kitabi al-umm wannan kuma haka yake karara wanda shine mazhabin imam shafi'i kamar da ya nasanta haka cikin littafin al-umm kuma hu sabiyu inda ashabi kuma wannan abu ne ya tabbata take ingantaccen mazhabin imam malik imam shafi'i kan wannan mas'ala kama sara imam an-nawawi fil majmu' وتزارعه في روضة كما أن الإمام النووي يا بين الدوان رأي فقين الإمام الشافعي تكون تاشع المجموع كما يا باشا قويم بايا تكون تاشع روضة بقوم مكتب الإسلامي دي كابيا كما شين يساق وزير بن هبيرة الحنبلي تكون فساعة تكد يا كاقي ابن رجب تنزل الطبقات عند دي كاو ورن أكاو كره هو أنا مكان الإمام الشافعي cewa babu wurin da ba a yi kuma waƙafahu haka ya tabbatar da yin tahiyya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko tahiyya wa qad ja'at ahadithun kathira fi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud ce sai hadisai da yawa sun zo a wa annabi sallallahu cikin tahiyya to walaysa fiya aidan at-takhsis al-mushar ilayhi duk hasigogin da suka zo salatin da ya zo mai yawa suna da yawa kan wa annabi sallallahu cikin tahiyya a ciki babu ruwaya guda wadda ta zo da keɓance za a yi ta a tahiya ta kaza shi ne ce walaisa fiya aidan a takasar ishara ne babu wannan keɓancewa ta kaza wadda nake ishara kanta a baya bali ya amatu ta shamalu kullu ta shamu wannan wa annabi sallallahu alaihi tahiya ya gama dukkan tahiya wa ra'aytu fi al-asr ta'liqan wa lam awrid shay'an wa lam awrid shay'an min fi al-matan asali da labarin shi al'asar in ka sunce ganin al'asar ka za ka al'asar asalin wannan sufar sallar zarwa ya yi da asali salatar da zarwa asali salatar da biyu da asali salatar da biyu da zarwa kamata raha asalin sallar asalin sallar sallar annabi to amma gaba da kuma asali ko sufar salat duk sunan littafi guda ne amma asalin salat ko sufar salat littafi da yau da asali an mai bugu daban-daban da asali ya yi da ya rage na a ƙara na haka zai ta haika gare mu yadda yake tsaba daban-daban kina ce ya kawo waɗannan hadisai a yadda yake ta'aliki kawo kamar ƙarin bayani a ƙasa na asalin tayin jini amma a cikin madina a saman bai ka bi sigogin tahiyoyin hadisan da suka zo kan wannan mas'ala me yace da ana bisa da lashar da don bata kan da inganci mai ya kaza kan misali ne ka kan misali ka su kaza ma kawo kaza ma kaza kawo shi da bai kata ba akan batani amma wurin da yake taƙiƙi a taƙiƙi a ya kawo ta to wannan ma'ana me yake cewa hatta da ba a gaba cikin wani bayan zamu shiga na wannan salati yakan kawo su mangaloli akan da suka misali kan wannan salati asali a zama gama hatta da siga ta siga ta fatiku fatili ma bulika za mu ganta gaba albani ya ka irin wannan wuraren a irin wannan ba dan wai ya yarda ba da ingancin magana sai ka misali ne biyan da yawan wa'annan hanyoyi da suka zo daga wani daga wani daga wani ma an ka kaza amma ba maganar misali sai dina shi kashe da kace magana ko ba dai ka ta ba akan sharadin inganci sun inganta ko kan hujjar zuwa ne ba to zai ya ce nan kenan wannan hadisan suna da yawa akan mas'alar wa annabi salati duk da bai kasa ba akan matanin ta wa in kan min hasir ma'ana yuqawi ba'duha ba'da hadisan duk da ba kasa kan matanin amma yawan hadisan suna ba juna kai amma yace wa laysa lil mani'in al mukhalifin aidan lil saw an tajbi duk na hayoyin duk da suke zawa duk da yawan su babu inda aka kawo kebancewa kwarsu suna da yawa mabar aka ce a tahiyya ta daya ba a yi a tahiyya ta biyu za a yi magana kenan kwan da haka ya ce wani tilmani ilil muhalifin ai dalilin ya siyo an tajibi da haka masu hanawa a yi wa a maka salati a tahiyyar farko ya ce ba shi da wani dalili ingantacce da za ka kawo hujja kan hanawa a maka salati a tahiyya ta farko ya tabi magana kenan kwan kamar fasar da bil'asar kamar da na biyar cikin littafin asar kenan da suka sada da nama yace kama annal qawla bi qira'ati dhalati fi salati alayhi fi tashahhud al-awwal ala allahumma salli ala muhammad haka akoma su ce ai makaruhi ne sun yarda a tayi warko zama annabi salati amma a tsaya kurin allahumma salli ala muhammad kada kaka kaka dogon yace to su ma wannan kama masu cewa ma makaruhi ne ka tsarawa al salati ka allahumma salli ala muhammad ka tsaya anan kadai ita ma wannan magana mimma la asal lahu fi sunna wala ruhana alayhi ba shi da tushe a sunna kun ba wata hujja ta wannan magana za ka ga ba ka da mu da ma mun kare babu wani bai da tushe kun ba wata hujja kan wannan ra'ayi yace bal nara anna man fa'ala zalik lam yanfaz amr nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutaqaddim kai in duk ma wanda ya Allah sallallahu alaihi wasallam kare labana ce muna gama bai zarkar ba da umarni manzo Allah dai annabi ya umarni ku ce Allah sallallahu alaihi wasallam annabi idu salatu ibrahim ka tsaya kuka ku baki Allah ta'ala Muhammadu ka tsaya nan ke duk wanda baki Allah Muhammadu annabi ya umarni a yi ci ka je wuri a yi aure kai ka tsaya baki Allah ta'ala Muhammadu kadai ke duk wanda baki Allah ta'ala Muhammadu kadai bi zarta wata umarni da manzo Allah manzo ya umarni a yi salati ga ci ka je wuri kuma gaba da yinka kenan tsayawa nan ma matsala ce baka bi sunna ba yace zuwa da karshen yace rubata kuma ta'arudun fil asal akwai sauran karin bayani wani ɗan muntu ne kana can akwai dogon bayani da yi shi da saka cire kuɗin babu wata madogara kwakwara wadda za ka sa a ce wai a tahiyya ta farko duk magana da yake wannan ya su kama dalili na masu turewa a nan salati a tahiyyar farko ba a yi sai a ta biyu wasu ce san ba a yi wasu ce za a kai bakin alamun salli ala muhammadin kaɗai dukkan su gaba daya ba mai hujja kan shi sai na baya wanda shi dalilin ibn hazam rahimahullah wanda ya kawo maganganu masu zagi akan cewa duk wanda ya ce ma ba a wata yawa annabi ƙarya ma kurin shi aka ce to wanda ya ce wai annabi ya ce a kai farko to ce a ina hudu duk wanda ya ce wa annabi ƙarya kurin shi aka ce kurin kuma ce ba wanda ne za ka annabi ya ce wai a kai farko a kai ya tabi za baya da farko sai ta ce ka kowa ya ce ciwo da kanshi fara ya yi magana da zahiri kan wannan mas'ala sun san su mana kana ga hurta musu suna ga tara ayyusu mun za mu ce Allah ga hurta musu kan abin da amma da ta gaskiyar magana kurin kana sallah tahiyya biyu ce ka wa annabi salati bayan ka yi tahiyya kuma ka yi addu'a haka da sai zo tunda an san maganar tsarin addu'a a tahiyya ta biyu mun ce a bayani da ya zo addu'o'i da ake duk annabi ce yi ka zaɓi addu'a da ta maka bayan kai ta ce ai ta da bayan magana baya za ka atu fi kullu raka'atayn qulu at-tahiyat dai kare bayani sun da takhayyamin du'a sun da takhayyamin da ya takhayyamin du'a ajabu ilay kuma ka zaba addu'a ta burge ka ka zaba ce kenan da adda ba ce kana iya addu'a ka amma addu'a da ta zo aka kefance wurinta ita ce ta neman tsari daga abu guda hudu da manzara ce wani a sa ta a tahiyar ƙarshe to lafazin ta ya zo kan haka Allahumma sai Allahumma ya hudu maka min azabin jahannam wa min azabin qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiih dajjal wannan sai annabi ya kebance da wuri a tahiyar ƙarshe inda ake tahiyar a ta ƙarshe amma sauran addu'o'i sai ka zama azara ta maka kenan wannan shine ba wani keɓancewa a ta ɗaya ko ta biyu kuma mun bayani in dai kuma ci ayi addu'a an san da cewa annabi ya umarnin ayi addu'a wa annabi salati addu'a an sa mata hijabi tsakanin sama da ƙasa sai an ma annabi salati na wanda kan kawo to ina ya dogi duka a cikin sallah ko a sujada yana ma annabi salati a ai sallah kace sallah dukan ta gaba ɗaya ƙashin da mai zuwa annabi salati rashin zaka tun ya gama gaba da duk abin da kai na duk da duk iya tabbata gaba daya ba ba ya shirya ba kai da abin gawa nan sadaka tunda sallace gaba daya kuma kari gawa nan sadaka cikin gaba daya kina cikin abuwa duka gaba daya na aiki na gaba daya haka zai tashi gaba daya ba matsala dan ba ma ce kai ba cikin sujada ko an kebance ga wurin wa annabi salati a cikin sallah a cikin tahiyya kai kenan ka tsaya nan gurin na kuma sa tawilin to tunda an ce ana sawa addu'a hijabi tsakanin sama da ƙasa to kai kuma kayan addu'a cikin tahiya ga cikin sujada kai kawo kwanan salati ya za ka yi za ka ba nan salati eh ba hannu ba nan salati ba ina kana kasan qur'ani amma yanda ya zo kai abin da ya zo manzala ya karantar da mu yi mai salati a cikin tahiya ta ɗaya ta biyu kuna shi kenan ba ya kayi wa kakka magana da maka gama su ko kuna baka yi shi a wurin shi kakka ya kana kanci ka ba kan kawala sai yanzu bayan wannan siga sai ce wa allamahum anwa'a min siyaj salati alaihi sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai nau'ika sigogi daban-daban na mai salati dan tambaya ta zo bayan ta farkon abun haka wani kazo ta so ya ake salati daban-daban sun zo ba sai a nan ba wancan wancan gamin farko da ka'abul ujra na zawwal ayar suka tambaya bayan wannan ya karantar da salati daban-daban a wuri daban-daban shi daga cikin zai kama ka wasu sigogi daga ciki ta haka ya ce daga cikin sigogin da suka zo ya kama ka wannan allahun salli ala muhammad wa ala ahal baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidu majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakata ala ali ibrahim innaka hamidu majid ɗaya kenan tunan ƙasa ya bayani ya yi lamba ɗaya alamu salli ala muhammad ta yi ce aula ma ƙila fi ma'anar salati ala annabi sallama ƙulu abi abin aliya cikin akwai wajen fasara ya ke ni da alamu salli ala muhammad Allah ka salati ga muhammad me ma'ana salati Allah ne ma'anar salati ala muhammad ya zai ya ne da kirki duka kuma yasa san me da dini ya ne ma'anar da aka ce kake roƙon Allah ya ma annabi sallallahu alaihi me ne shi ya so ga maka wannan magana cikin maganu ma cikin fasara wannan ma'ana mahi kyawun su magana tabul aliya yana cewa salatu la nabihi menene wa salatin Allah da annabi shi da yake ce da ke cewa Allahumma salli ala Muhammad wannan na malaka sallallahu alaihi nabi Allah na ma'anar salati me ma'anar wannan salati da Allah yace sana'uhu alai wa ta'azimu yaban manzon Allah da girmama shi shi take roƙon Allah ya ma annabi wannan abu Allah kama annabi salati ma'ana Allah yaban yayi kana nan Allah yayi bi annabi shi kuma girma annabi shi shi ma'ana alama salli alama kama wasalatul mala'ikati wa ghayruhum alayhi talabu zalika min Allah ta'ala to ai an ce inna Allah mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ataka mala'ikatu ku mala'iku ba suna yi to su kuma mala'iku da aka ce suna yi kuma Allah mu yi mana umarni ya wallazi na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to mu na mu yaya ne ne ma annabi salatu ne muke roƙon Allah ya ma annabi wannan salatu yace salatin mala'iku da wani mala'iku da ire-iren mu talabu zalika min Allah ta'ala kire muna nema ne a wajen Allah wannan abin da yake ma annabin shi na yaban shi da girmama shi Allah ya ma annabin shi mu nema miki Allah yi shi ne addu'a ce muke amma ba kai ma Allah yi amma umarni ne Allah ya ba mu kuma ce a kan wa annabi salati a hikimar Allah kuma iramar Allah ga bayi duk cikin fadala da ta Allah ga bayi Allah ya ce mana bai buka bayan mu annabi shi ba tun shi ya gaye to amma mu ne babban ma samun rabo da ya yi kawai duk wanda ya ma annabi salati guda Allah zai mai goma كما أنه ثلاثة جداء ما صلى عليه ثلاثة صلى الله عليه عشر دون ده من ثلاثة جداء مجال ألا زم يبوما كذا تقول كذا كذا يبوما وتمام كذا كذا أفانا لا يزوع أنه الذي شيء ألا زم يبوما هذا كنا كنا كنا نريبا كعب وأنا كنا ما بقول نبام كنا من أروقا الله إن يا ما النبي وانا أبدا كي مش لا يقول لا تجير ما معه يجي والمراد طلب الزيادة la talaba akada sala abin manuwar magana muna neman Allah ya ƙara ya riƙawa annabin shi ba nema nake ba na asalin Allah ka ba na zafi a dama Allah yana yi ya mai kuma mu neman ƙari ne muke Allah ya ƙara ma annabin shi ya ce zakarar hafiz cikin fatawar bari hamdu na hafiz bin hajar ya kawo magana ta abu al'ada cikin fatawar bari kuma ya ce warar da ƙaunar mashahuru an talatar rahama ya harbin hajar ya raddi da masu wata magana ta shahara wai in kace Allah sa dan Muhammad salatin Allah da yake ma annabi shine rahama ba haka bane ba kuma fasara zalika ibn qayyim shi fi da afham kuma lam da malam zid alai yace haka ibn qayyim shi da afham da yake kawo al-kulli salatin sallama ibn qayyim a can ya kawo kwarai bayani kan wannan mas'ala da wannan goyon bayan wannan tafsiri ya ce a wanda bai bukatar kari kwarai kenan ya goyi ba magana kuma haka ne mana wa annabi salati a salatin Allah shine yaban annabi da girin bashi namu neman Allah ya wannan abin har ya kada ne to duka bayanin yake wannan alama sallallahu alaihi wasallam to akwai lamba da yace wa barik ala muhammad me ma'ana wa barik ala muhammad shine kasa ya maka lamba biyu yace wannan da barik min al barakati da kalma ta albarka ce kake nema Allah ya maka shi wa hiya annama'u wa ziyadatu wa tabarik shine neman fadada da karuwa da albarka gare shi addu'a bidan kana roƙon Allah ne ya ma annabi wannan abu fa hada du'a da tadamman ita'u sallallahu min alkhair ma ata'u li ali ibrahim wa idamatihi wa thubutihi lahu wa mudha'afatuhu lahu wa ziyadatuhu wannan addu'a da kaiwa annabi baraka ala muhammad kenan tana kumsar da ta zama ita a wuzar salama tan ta kumshi ba a nan sallar salama alkhairai wanda ya ba iyalan ibrahim kuma da ci gaban abin da ƙari da tabbatar abin a kan al ibrahim shi ne ma allah ya wa nan sallar salama wannan shi ne abin da yake ma kalma ta ma'ana wa barika sai cewa wa hada kane da obi ko da rasulun sallar salama wannan sila da makaranta manzo da ma haka yake da fazon wannan duk da shi aje shi na annabi amma haka yake karantawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakata ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid shi ma haka yake karantawa sai ta gaba siga ta biyu da ya kawo Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid wannan ma sigar da yake yi ce to anan sai kawo lamba baya ce كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم sai albani ke wani shari'i kan bayanin wata mas'ala a ƙarƙashin waɗannan kalmomi ibrahim wa ali ibrahim ya ce halihin ziyadatu wallati taliya sabitatani fi ruwatin bukhari wa tahawi wal bahaqi wa ahmad wannan tsarin a samu ala ibrahim wa ala ali ibrahim sun tabbata cikin ruwa da imam al-bukhari yato haka imam tahawi haka imam al-bahaqi haka imam ahmad duk sun kawo da wannan ruwaya آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وكذا النسائي ومن النسائي ما يكون إيش وجاءت أيضا حكى وأن القاري آل إبراهيم إبراهيم وآل إبراهيم سنزو من طرق أخرى في بعض السياق الآتية كما زعم سنزو أوس سيغوغي وأن زاسو أغباء إلى سيغة أخو لسيغة مكوي ده هكذا فلا تغتر بقول ابن القيم في بدل الافهام تبعا لشيخ ابن ابن تيميه في الفتاوى ده haka yace kakka rubu albashi kai gare kakka damu da maganar ibn qayyim cikin jalal afham da dan shi ma ibn ibn daga ta ibn qayyim ya taqalidi ya bi malamin shi ibn taymiya kurin biyayya ce ta malami da almajiri kullum dan yadda shi ma sai wani ma ba dan wata madogara ce ba wani abu mutum kullum wani ne dan malamin ya wani kullum bi ne mutaba a tafsir da malam abu ga ta albaji ki ga da mani malama menene hujja ta hidi abu ne ilimi na bin addini Allah ne ba na wani mali ba yace wannan magana ta ibnu qayyim ta ture gamuwar alamu sala ala ibrahim kama salata ala ibrahim wa ala ibrahim me yace lam yaji hadithun sahihun fi lafaz ibrahim wa ala ibrahim ma'a kai magana da ibn qayyim chai babu inda aka zo ruwaya bata inganta ba inda aka gama ibrahim da ala ibrahim a wuri guda dan menene akwai mas'ala ta malata magana sama kama salata ala ibrahim wa ala ali ibrahim kalmar al abin da nan tana daukar mutum haƙƙi ne shi to sai ga ya za a sa ibrahim kuma sa ali ibrahim kenan annabi ana roƙa mai salati ne irin kenan ali ibrahim shi manzon Allah wani abu ne na falsafa a tafsirin kai sai ibn tamiya akwai falsafa kwarai akan ilimi akan addini wannan tunanin ya kawo mai goyon bayan maganar ibn qayyim ta cewa ai ba sa gamuwa ba inda suka gamu baiwa a kawo kamata daga ala ibrahima wa ala ibrahim shi ne albani ke magana kan wannan magana ya ce fa haka ya ce fa ha arji ina ka bihi sahiha a sun ba ba ba bai dai ganta shi albani ke gata na zo maka da ruwa da ingantatta dan bukhari ma kawo haka bai haka imam ahmad haka imam bai sun kai ruwaye sun kai ruwaye sai su shi bace babu su tantance gata fa ha gata kad ji'ina ka bihi da mun zuma da ruwaye ingantatta yace wa hada fil haqiqati min fa'id hada al kitab yace wannan mas'ala shi hakikan magana shine fa'ida wannan littafi na dawo da zai albani da magana shine fa'ida wannan littafi wa diqqatu tatabbu li riwayat wa al-alfaz wal jam'u bainahum bainaha ta wajen bin bidika bin dalla-dalla bin hanyoyin ruwaya inda ta zo a bi bayan ta aje a nemo gangama ruwayoyi da lafazi daban-daban da duk inda ya zo a nemo a kama su wuri guda shi ne fa'ida wani littafi a haɗa masu wuri guda kuma wannan aikin da ya ce a'a ne a tattabar mazako wannan bin diddigi ruwaya wanda na ambata ya ce shekun lam nusubak ilayhi alfadar Allah ta'ala wannan aikin albarkaca babu wanda ya riga ya mishi idan biyu gaba a irin namar gaba ba wani malami da irin wannan aiki ba tabbata an mai shaida kan gaskiya ba wani littafi da malami irin wannan littafi na sifat na abin ruwaya kan mas'ala kaza abu da dake in akan sujada ne a akan ruku'i ne akan kafara da gano ne duk inda abin ya zo a cikin da sai abu abu a nemo a kama suri guda babu littafi da ba wani malami da ya riga sai ce babu wanda ya riga ya mutum haka ita wannan kuma wata fadala ce daga Allah subhanahu wata'ala wala hu shukr wal minna Allah muke ma godiya da wannan baiwa da mana ta wa mimma yu'akkidu hada ibn qayyim abin da ke ƙara ƙarfi ibn magana kuskure ibn qayyim kabin kalma kuskure ne yace annan nau'u sabi al'ati arsa hawu huwa nusu wa fihi ma ankaru yace wannan siga ta buga zama karanta a gaba ibn qayyim ya inganta ruwayar ya kawo ta kuma ta hadisin ya inganta a cikin hadisin za mu ga akwai ibrahim ko ali ibrahim a wigula a kabe ka ba hadisin da ya inganta ko da mutum ingantacce ne akwai ibrahim kuma akwai ali ibrahim a wigula haka na gurin kuskure na madan da dan adam kuma to yanzu dai kenan nan ya so ya kawo maka magana kenan dai wannan siga ce daban cikin sigogi siga ta biyu to nan ko lokaci na yi wani karatu sai nake cewa siga mai inganci ko mahi gajarta ingantata cikin wa'annan salati ita ce Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid inga mai siga mai inganci kuma mace gajarta sai daya cikin bakar ta yi almajari ko malami malami da shi ba zai abu sai namcin nan sai kwanan nan sai aiko mun wannan magana da na yi kuma shi ya riba cikin sufasar albani bai kata ba wana ce ta siga mai inganci abin da mutane su gane wa can bayan shi huda baya albani ya yi maganar sigogi da zai kawo ko na addu'a ko na abu kaza zai kaga ya jiro wata siga na sama bai na kausai ne alama haka can bayan bayan dalili ya ce ruwaya za ta zo ba wuri guda ba amma kan wannan masala in ga haka a wani wuri babu wannan siga sai kama ita amma a wani wuri akwai ta ainihin kaga da ya kawo kamar sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim a wani kai sama anan bai zama ka wani abu ala kiran babu ibrahim a wani lafazi kuran ala ali ibrahim kadai kuran almuhim in ka samu sai bukhari cikin sai muslim an ka diba shi alba imam bukhari ke da matsala ta wajen gano inda zai samu karwaya sai kawo ya kawo ruwa a takaice imam bukhari wani lafazin cikin wa'annan masalati ya kawo irin wannan siga wadda a cikinta za ka ga babu wannan ibrahim kurin ali ibrahim ne kaɗai haka cikin sai musulman kaɗai zai sa lafazin musulman musulman musulman bukari duka a cikinsa kurin wannan tsarin babu shi babu wani ibrahim wa'ala kurin kamar sallaita ala ali ibrahim ko za ka tsallaka kun gane wurin muna cikin zika dalili ko gani kenan a can a sai bukhari suka sai musulmi lafazin da yake can allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim sai ka ci gaba innaka hamidu majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakata ala ali ibrahim innaka hamidu majid kenan a can babu ibrahim wa babu ibrahim a can haka ce wannan shi tsika ta mashi gadarta kuma mai inganci almuhimmi dai anan yanzu sai mu karanta siga ta uku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidu Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala wa ali Ibrahim innaka Hamidu Majid nama siga ce da manta inganta sai kuma wata siga ta gaba اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لما كان كنا نا آل في العالمين إنك حميد مجيد سيكما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم قرآن وانا سيغا ما تازو تمام بخاري كاتا امام نسائي حق تعالى امام احمد sai siga ta shidda Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakata ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid shi ma Bukhari ya kawo ka musu sai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد شكرا يا قاري مكسيبوي نا وأنا مسلات yanzu kuma sai shiga bayani na falsafa ya an ji hankali sannan ba irin katon baya bane ba nan bayani ne sai ke cewa fawa'idun muhimmatun fisirar annabi umma fa'idodi masu muhimmanci cikin ma annabi cikin yin salati ga annabin al'umma annabi umma zai kama su fa'idodi da suke da alaƙa da wa annabi salati sai ce alfa'idatul ula fa'ida farko da zai kawo ita ce minal malfuz abu ne wanda in ka tsaya ka lura ka kalli abin da kyau za ka gano an aksar hadin alwa min sai salata alaihi salama laisa fiya zikirin ibrahim na kusan mustaqil al'adi in za ka diba a hankali za ka ji wani sigogin da muka ambata na ma annabi salati babu inda aka kawo ibrahim kadai ba tare da an ka ara ibrahim ba amma za a iya kare ibrahim ba kare ibrahim ba nan nan da taurin da kace na falsafa filosofi ce ta malamin wajen abin da ke za mu ga duka imma a ce ali ibrahim a kyale amma ba ga kwanansa ala ibrahim kare ba kare ba babu duk sai da zai babu ya ce wa inna ma fiha da abin da ke cikin shigogin kuran kama sallaita ala ali ibrahim ta an kawo yace wa sabab fi zalik sababin da ya kawo haka anna ala rajul fi lughati al-arabiyya yatanawalu rajula kama yatanawala ghayru mimman yaqulu haka ce ali fulan ali isa ali ilyas iya daukar ilyas din da duk wanda suka kashe shi haka ce ali fulan kai kana shi haka ali ibrahim ibrahim ya haka sauran wanda suke bin bayan shi ka karba shi mai daukan gaba daya da mutum da iyalan shi a cikin shi wannan haka ke cikin lugha ta arabiya ita misali kamar fi kauli ta'ala inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin allah ya zaba adam da nuh da ala ibrahim da ala imran ala alamin nan da aka zaba kawo da ibrahim a ciki allah ya zaba ala ibrahim bane ibrahim a ciki ya ba an gaba ba iya ciki iya lalle da ita ala imran imran da kin bane ya lalle bane shi ya lalle kin kada shi ne majibu shi ne majibu ibrahim ne shi ma imran shi ne jigo amma ba ce ya ce ali tana cikin ali imran ta ce ali ibrahim wa qawluhu da eh magana mun tsirar da su ila ala lut da jana misar mun tsirar da ala lut to lut lut bai cikin da tsirar da su eh ya rashi kenan da jin shi ne ma gaba eh yace wa min wani bayan kama ka wani ayoyi qawlu sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala ali abi aufa annabi ya ma wani bawan Allah sahabi ne mata tsar sula kama ga salati ga mijina amma Allah sun salati Allah salli ala ali abi aufa Allah ga salati ga ali abi aufa annabi ya salati to ashi asalin salatin ayin shi ne aka wa salatin shi aka nema awa amma na bi ce ba Allah salli ala ta ala ali abi aufa bi ta salli ala abi aufa ba ala ali abi aufa ce aliki annabi ka bi ta biya ku kurfa yace ala ala abi awfa annabi ce ko ala kam shine jigon da aka nema annabi talaka sun mutu da magana mun gane ko yace wa kaza lafazu ahlul bait fi qawli ta'ala rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlul bait da aka yi magana ta mala yaqulu suka wa ibrahim wa sallama wanda ibrahim cike gine da gine shine majigo kenan al al fulan suna daukar shi da sauran masu bin mushi baya yace dan haka ce fa inna ibrahim dakhil fihim ahlul baiti ibrahim ai ibrahim ya ce to ya ce ƙara shekul islam zai tabi ya ramu wannan ya ce wani hada ja fi akasar alfas dalilin wannan ma'ana ta wannan ma'ana kenan ganin ali iya ɗaukan mutum kanshi da iyalan shi dalilin ɗaukan wannan kalma wannan ma'ana ɗaukan mutumin kanshi da iyalan shi shi yasa daga mafi yawan alfas daga masalit ala ali ibrahim ba tare da an kawo ibrahim din ba kuma ce ala'ali ibrahim kur don ɗaukar ibrahim ya ciki haka da wani ke ƙasar shi haka wajen kama barakata ala'ali ibrahim waje a fi ba'adiya ibrahim na fusahu wani yana talarsa ala ibrahim wa ala'ali ibrahim a lokaci ya ga an kawo kuma ibrahim din shi kadai li'annan huwa al'asar fi salata wa zakat domin asali shi ne asalin tushen wa'adun salatan yin salatan ko tsakakewar shi ne tushe ya ce wasu ayyar ahalibaiti inna ma ya hatun dalika taba'an iyalan shi za su samu daidai gwargwadonsu gwargwadon matsayinsu suna bin bayan ibrahim ya sada waje a fi ba'adiya zikiru hada wa hada tambihin ala hadayi sai ga wata lafazin an kawo allah masali ala muhammad kamar sadai ala ibrahim wa ala ibrahim duka biyu an kawo za ka an kawo wani an kama wani lokaci wani wuri an kawo an kawo ta duka guda biyu dama tambihi duka abu guda ne ya ce idan alimta zalika yanzu ya maka wata shugaba ta alwani alwani suna ɗaukar wannan wanan da aka ce da iyalin shi ya kama ayoyi da hadisi wanda ke gama wannan abu guda ne dan ga an ce ala ibrahim ko ala ibrahim din abu guda ne ya ce idan alim zalika ɗan kasan da wannan magana faƙad shtahara ta sa'ulu bin ulama an waje ta shabi fi ƙauli kamar tsallaita ɗan ya ce za ce ƙwarai tambaya ta yawa ta shahara ma an san ta tsakanin malamai waje ta shabi fi ƙauli kamar tsallaita waje shaba mai a ce al-mushabbahu al-mushabbahu bihi ilimin malamin balaga al-mushabbah wanda za a ce za a kamanta alwasa bai bane tarfai ne kamar a ce wani abu ne a ce wani kaman wani kaman wani al-mushabbah da hadin da ake ce misali ala muhammadin kamar da ala ibrahim to ne na muhammad shi al-mushabbah al-mushabbah bi shi ne ibrahim da shi aka ce kamar ibrahim allah kamar kaza kamar da kamar ibrahim wa al-ibrahim shi magana kenan yace to wannan da aka kamar sadaita ala ibrahim aw annabi salati kamar da aka ba ibrahim yace li anna al muqarrara anna al mushabbah dun mushabbah bi abin da yake kaida lugha al mushabbah al mushabbah al mushabbah bi kaiba misali eh me yake cewa anna ka tazuka anna hajan ko eh sun kasa gulubin mimbar zare ba zai kan hijara wata da akawa kai ba zai kan hijara da ta kalkaza ko kan hakaza wannan abin da aka ce kaman kaza asali a luga a ci aiwa da kaman zaki an san da kai da zaki ba kaman zaki kowa duk mai ya san an ba shi nutsi da nima da kusa da zaki amma bai kai zaki ba a gane ko duk masarar misalin to da aka ce kaman wani to asalin aluga ana kawo aka wani kamar wani wani wanda aka ce kamar wani to ya hika aka ce aluga wani kamar wani to wannan wani ya hika a zahiri nan rigima take zauwa nan ta rigima ne ga da magana ga da magana ko to kenan tun da asalin almashin ba dole shan mabi to annabi an ce kamar da kenan mu ibrahim yayi manzo Allah ko ko da ce ali ibrahim ali ibrahim kenan sun yi manzo Allah nan ne nan ne ce miki falsafa kenan da philosopher kenan iyalan ibrahim masu muhammad na ce kama salat ala ali ibrahim kai wani ibrahim ma sai manzon Allah dan asalin kan aluka mushabbahu shina adana min shabbu min shababi ko gane magana ko nan ne magana zai zo kada sai yake ce to wal wadi'una akasuhu sai albai yake ce to amma duk da aluga asalin luga abin da tabbata aluga haka yake al mushabbatu mushabbahu bi ya ce amma abin anan ba haka ba ne kwantarar ne saɓanin haka ne aka so ya ce in anna muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu min ibrahim da manzon Allah ya haima ibrahim kin kai shi bali ali ibrahim wa qadiyatu kaunu afdal abinda yake hukumta manzon Allah shine yahi an takunu salatu talabatu afdal min kulli salatin hasalat aw ta'affal abin tunda da yayi kina iya bukata a mai salatin da ake nema a mishi yana dukkan salatin kowa tunda shi ne afdal yace wa ajaba ulama an zalik bi ajwabatin katira tara fil fata wa wajala cikin fasar bari da kifla alham yace wace malamai sun ba da amsa kan wannan rigima kan wannan falsafa akan waye wani kuma da annabi annabi sai annabi kaza kaza kaza yace wannan maganar malamai sun ba da amsa da jawabai masu yawa dan karanta fatar bari zaka ga haka cikin jalal afham ibn qayyim zaka ga wannan magana ce wadda waka da balaga tinawa ashad aqwal ya kai wajen magana goma daban-daban ba'duha ashad da'afa min ba'd sai ba ce wata wata rauni to baka sai kawo magana ba wata baka ta wata rauni ne kenan ba wata ba ba ciki yace illa qawlan wahid magana guda ce kun a cikin kwakwara fa innahu qawiyyun wastahsanahu shaykh al-islam ibn qayyim domin ta magana ce mai kari kyakkyawa shasana bin taimiyya ka bin kayyama sun karfar da wannan tafsiri na wannan ma'anar huwa qaulun man qala kana cikin maganar goma da kawo maganar suka suka bata goyon ba suka ce ta ko ta kyau wace da kari a cikin mai cewa inna ala ibrahim fihim al-anbiya alladhina laysa fi ali muhammad mithluhum a cikin iyalan ibrahim cikin akwai annabawa shi ba annabawa sama'il ishaqa sauran baya yaqub iyalan shi a cikin akwai annabawa wanda babu su cikin ali muhammad manzo Allah bashi da annabawa fa idza talaba nabi sallallahu alaihi talaba nabi sallallahu alaihi wasallam wa li alihi min salati alayhi mithl ma li ali ibrahim wa alihi wa fi min anbiya hasala li ali muhammad min dhalika ma yajibu bihim فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء واتبق الزيادة لكل الأنبياء وفيهم إبراهيم عليه السلام إمام صلى الله عليه وسلم فيحصل له من المزية مما لا يحصل لغيره كاجي yace nan yace tunda iyalan Ibrahim a ciki akwai annabawa amma iyalan manzon Allah babu annabawa da haka idan aka neman ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati haka aka neman wa iyalan shi a talamta Muhammadu wa al'ali Muhammadu ka nema ya ce ta wali alihi min salati alayhi ta mal ibrahim wa alihi fi min anbiya kenan an neman annabi salati da iyalan salatin irin da aka ma ibrahim kuma alhali a cikin iyalan ibrahim akwai annabawa kenan hasalin da alim muhammadu min zalika ma yaliku bihi kenan iyalan manzon Allah a cikin su ma za ka samu salati gwalgwadon matsayinsu a cikin wancan salati da aka ma'al ibrahim za su samu salati daidai da matsayinsu fa'ilahun labar gulmarin abu domin su yalan muhammadu ai ba su kai mata ba annabawa ba su ke ba su kai mata annabawa ba za ta kenan kama da kenan don su wancan sun yi su yalan muhammadu kenan ba su kai ba ya annabawa kenan da an ce kama ali kamar da ala ali ibrahim kenan abu ne mai kyau dan su ba su kai annabawa ba yaran muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dalilin an gama satan za su samu ta karin maziya karin matsayi dalilin sa cikin layin annabawa yaran muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idan aka ba su salati daidai matsayin su wa tabaqa ziyadatu til anbiya wa fi min ibrahim wannan karin da ya saura na annabawa a cikin annabawa ibrahim ya ciki kiran kiran kiran manzon sallallahu alaihi wasallam shine ke zai samu ƙarin salati da ba ma kowa ba irin su kenan shi ya samu ƙari akan na akan na Ibrahim ke da Ali Ibrahim ke wanda ba Ibrahim ya samu irin su ba magana kenan ke kiran manzon sallallahu alaihi wasallam ya yi salati shi kenan ya ina Ibrahim ya ina Ali Ibrahim magana kenan sai ga sai masa Allah yace kenan manzon ya samu kenan manziya wanda wani bisa san annaba ba same ta ba ba da mai ga dalilin da aka sa wannan al'ada a ciki dama annabi iya ciki shi ma iya kuma zama ka magana a gaba ita kuma shi ma annabin ai iya cikin hali ibrahim na manzo Allah kan iya cikin hali ibrahim yace qali ibn qayyim ibn qayyim ke cewa bayan ya kawo goyon bayan waccan magana ta cewa ibrahim ali ibrahim a ciki akwai annabawa iyalan musulman akwai annabawa sai ali ibrahim a ciki annabi ne zai samu ali a kan sauran salatin da aka ma ibrahim da sauran annabawa ya ce wa hada ahsan min kulli ma taqaddam ibn qayyim ga mun kai duka guda goma sai ya rinja da wata yace wannan ta yi kyawo kan dukkan sauran maganganu kuma shi kuma yake cewa wa ahsan min amma kuma wanda sai wannan kuma kyau kan kan kan menene kan me yasa da aka ce kamar da ala ibrahim ce wannan duk ana magana take ya ce kamar da ala ibrahim misal mushabbaha anan yahi mushabbaha bi shi ne magana kenan yace mai kyawun abin da za a faɗi anan an yi qal kamata ya ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa min ali ibrahim shi ma manzo Allah an iya cikin ali ibrahim bal huwa khairu ali ibrahim ba ma yake ba shi ne ma khairu a cikin ali ibrahim iya cikin khairin ma cikin ali ibrahim kama ruya kama ruya ana kama rawa ali bin abi talha an ibn abbas radiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala inna allaha astafa adama wa nuhan wa ali ibrahim wa ali imran al alamin ali ibn abbas muhammad bin ali ibrahim wa hadha nass idha dakhala ghayruhu min al anbiya alladhina hum min dhurriyyati ibrahim fi alihi fa dukhulu sallama awla فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا بصلاة عليه وعلى سائر الأنبياء النبيين من ذرية إبراهيم نجا نجا متى مساء من دو أنا لقد حتى سنجي مدسة سورة بيان إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته